بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na talata sha uku ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 da muke ci gaba a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a yau za mu tashi za mu tashi suratul Nasr da suratul Nasr ko suratul Asr haka ne ko za mu tashi suratul asr wadda suratul asr sura ce makiya da take da ayoyi guda uku mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
bayan bismillah ar-rahman ar-rahim Allah madaukakin sarki ya ce wal asr ina rantsuwa da al asr al asr shine zamani lokuta gaba ɗaya ko ko zamani gaba ɗaya na rayuwa Allah na rantsuwa da shi ne saboda muhimmancin lokaci don a cikin lokaci ne 'yan adam suke aikata dukkan ababen da suke aikatawa na ayyukan alkhairi ne ko kuma ayyukan sharri wanda kuma akan wannan ayyukan ne gaba ɗayansu Allah maɗaukakin sarki zai musu hisabi ya sakan ya musu akan ayyukan da suke aikatawa idan kaga lokaci ko shakka babu yana da muhimmanci saboda bayyana muku muhimmanci shine Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi innal insana lafi khusr lalle mutum lafi khusrin tabbata yana cikin asara da tabiwa bi ma'ana jinsi na mutum duk inda yake yana cikin hasara yana cikin tabiwa illa alladhina amanu sai fa wanda suka yi imani su ba za su shiga cikin wanda za su tabiwa ba ko su ko su hasara illa alladhina amanu wa amilus salihat sai fa wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari wa tawasaw bil haqqi suka yi wasici bil haqqi da gaskiya wa tawasaw bis sabri sannan suka yi wasici da hakuri nan kaga wannan sura a takeice tana nuna mana falala da muhimmanci na lokaci kuma tana nuna mana cewa lalle mutum in bai sifanta da waɗannan sufofin da aka ambata ba to tabbata yana daga cikin wanda za su yi hasara duniya kuma su yi hasara gobe alkiyama ba wanda za su shiga cikin wanda za su rabauta ba za su yi hasara ba sai waɗanda suka safantu da wannan sufofin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan sura illallabi na amon sai wanda suka yi imani suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan shi suka yi imani da littafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar suka yi imani da manzanni imani da ƙaddara da makamantansu daga cikin rukunin imani suka imani da haka bayan sun imani suka aikata aiki na gari kenan sallah azumi zakka daga da dukkan dangi na nau'ikan ayyukan alkhairi suna yi sannan sifa ta gaba su kasance wa tawasaw bil haqq suna wasici da gaskiya kenan suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna duk abin da suka ga ya kamata su gayi na aikin alkhairi suna faɗa idan suka ga an aikata mummuna ko sharri suna faɗakar da mutane dangane da aikata wannan mummunan da suke shine wata wasau bil haqq sannan wata wasau bis sabr suna wasici da hakuri dan duk wanda zai foro da kyakkyawa yayi hani da mummuna zai haɗu da kalubale na rayuwa zai haɗu da matsaloli zai samu hantara zai samu izgili da gaya masa baƙaƙen maganganu ta ɓangaren 'yan uwansa ma na jini makwabtansa abokansa da mutanen gari duka da wanda masa bukatarsa ta fuska cewa manhajinsu da nashi ba guda ba ne kenan za su dinga gaya mashi magana to kasancewa haka zai faru sai su rika tawasi tsakankaninsu da yin haƙuri ka haƙura akan cutar da za ta same ka ka haƙura akan damuwar da za ta same ka ka haƙura akan jarrabawar da za ta same ka yayin da kake gayin gaskiya matuƙar za ka umarni da kyakkyawa ka yi hani da mummuna to za ka samu damuwa to sai ka yi haƙuri yayin da ka samu kanka a cikin wannan damuwa sai suratul humaza wadda suratul humaza sura ce makkiya da take da ayoyi guda tara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wailul likulli humazatin lumasa wailul likulli azaba da bonus tabbata ga dukkanin wanda ya sifanto da humaza shine aibata mutane aibata mutum gabansa zaginsa da gaya masa maganganu maras daɗi lumaza shi kuma aibata mutum bayan idansa yi da shi da cin naman shi kenan azaba ce ta musamman za ta tabbata dangane da mutumin da ya kasance mai aibata mutane ba abin da yake jira sai wane wani laifin da zai fada a cikin mutane ko ka ya dinga zazzagin mutane na ga musu maganganun da basu dace da su ko ya kasance mutum ne wanda baya da aiki sai ya raba annamimanci tsakankanin mutane da nufin kawo asuma da tashin hankali ko ya kasance shi baya da aiki sai aibata mutane yayin da ba sa nan cin nama kenan wani ya yi kaza ai wani daga kaza ne an yi kaza da kaza sun faru wani ya aikata kaza wannan azaba ce ta musamman ga duk mutanen da ya siffanta da wannan munanan sufufi guda biyu ya kasance mai aibata mutane da zagin su da cin zarafin su fili da fili sannan kuma ya kasance mai cin naman su yana aibata su bayan ba sa nan ka iya cewa ai abin da na faɗa akan wannan kin haka nan ne ya tabbata yana yin sa eh koda yana yin sa wannan shine cin nama ina fatan mun gane ko da abin da ka faɗa wannan mutum yana yin cin naman sa ne kai wanda abin da ke daidai in kana neman nasiha ne da jan hankali sai ka kira wannan mutum ka haɗa masa tsakankanin ka da shi wani aikin da kake aikatawa na kaza da kaza ya kamata a cika ni sanci wannan bai dace ba haramun ne saboda Allah ya ce kaza saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ko wannan ya ci karo da al'adamu da ɗabi'unmu na nan wanda idan mutum yana yin haka nan kin ana ga kamar baya da ba dattijo bane ba, ba. kamar baya da mutunci ya kamata ce ka bar wannan abu amma wai sai in baya nan sai ka ce wani na kaza bai kamata ba a ce na kaza wani shi yayi kaza ran nan ma yayi kaza wannan aibata shi ne da cin nama sai inda baya haramun ina fatan mun gane nasiha zaka mishi ka ja shi ko kuma ya kasance wanda kake ba labarin kamar kana son ya faɗa masa ne kai kana ganin cewa idan ka faɗa masa wataƙila ba zai karɓa ba ko kana ga ya fi ka shekaru ko kuma ya fi ka sani ta fuskar ilimi da makamantansu sai ka gabar ka yi amfani da wannan a matsayin wata wasila da za ka yi amfani da ita domin ya ja hankalin shi ko ya daina wannan ma babu laifi amma kawai dan a ji daɗi a ba da labarin ababen da yake wanda ba su dace ba wannan cin nama ne da aibata mutum bayan bayan haramun ne bai dace alladhi jama'a malan wa'addada wanda ya tara dukiya wa'addada kuma ya lissafi dukiyarsa bi ma'ana baya da aiki sai tara kuɗi da lissafin abin da ya tara baya kokarin yin abin da zai tsirar shi gobe alkiyama yahsabu anna malahu akhlada tsammanin sa cewa lalle dukiyarsa akhladahu za ta dawwamar da shi a rayuwa ba zai mutu wanda ba haka nan bane da abin da ka mallaka na duniya za ka tafi ka bar shi matuƙa ajalin ka ya kai kalla bar shi dai layumbazanna fil hutama za a wurgi da shi a jefa shi a cikin alhutama shine wuta wuta jahannam wama adraka mal hutama wa ya sanar da kai me ake ce ma alhutama narullahi almuqada ai alhutama ita ce wuta Allah madaukakin sarki almuqada wadda take huruwa tana ci ko da yaushe allati tattali'u ala al-af'ida wadda take leka zakatan yan wuta bi ma'ana za ta ci waje kuma ta ci ciki yadda take kona wajen mutum haka take shiga har a cikin shi har a zuciyar shi ta kona shi daga ciki innaha alaihim mu'sala lalle wutar jahannama akan kafarai da wanda suka shiga a cikin ta mu'sada kurbabba ce akan su za a rufe su a ciki fi amadin mumaddada a cikin wasu sarƙoƙi masu tsawon gaske za a naɗe ƙofofin a rufe su a cikin wutar jahannama Allah ya shi mai kare wannan shine ƙarshen wannan sura suratul humaza za mu shiga a cikin suratul fil suratul fil ita ma sura ce makkiya da take da ayoyi guda biyar abinda take tattauna akan shi shine labarin waɗannan mutanen da ake cima mutanen giwa da suka so su kai garin makka farmaki don rushe ka'aba مئة الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba baka da masaniya game da yadda Allah yayi da ma'abuta giwa ma'abuta giwa wannan wani sarki ne da aka samu a wancan zamanin da ke jagorancin ƙasar Yaman ko kuma a ce yake jagorancin ƙasar Ethiopia wancan lokacin sarki ne wanda yake ya bunƙasa yana da hali da mabiya sosai sai ya fuskanci cewa larabawa sun samu wata ɗaukaka ta musamman ta yadda mutane sukan ziyarci ɗakin Allah a can mutane daga ƙasashe daban-daban sukan je ko aikin umara ko kuma su je ziyara ka'aba ina fatan mun gani to hakan sai ya tsone masa ido sai ga ya kamata a ce shi ne ake zo wannan ziyarar ba garin makka duba ga haka shi ma sai ya gina wani kataɓaran wuri babba mai girma ya ƙawata shi ya adin shi da sunan in ya kamata a je ziyara ka'aba to wurin shi ya kamata a shi saboda nashi ya yi girma nashi ya yi ƙawata shi da girma da makamantansu ina fatan mun gani to da ya yi hakan sai ga dai har yau bai samu nasara ba mutane ba sa zuwa wurin wannan aikin da yi ba sa zuwa wannan ɗakin sai ya himmantu wurin ya je ya roshe ka'aba so da idan ya roshe ka'aba yanzu mutane dole su koma wanshi ina fatan mun gane lokacin da ya yunkurin tafiya don roshe ka'aba sai ya biya da manya-manyan giwaye wanda zai yi amfani da su ta hanya naɗe ɗakin ka'aba da igiyoyi masu ƙwari a ɗarmama giwaye su fizge su ɗakin ya ruguje gaba ɗayansa ya wannan ƙudurin ya yi wannan niyan ya fuskanci garin makka kafin ya tau kamar da malaman sira suka ce an samu tawaga ta mutane daban-daban da suka kai hari a kan shi domin kare shi kare iso garin maka amma dai ya fi karfinsu wasu ya hallaka su wasu kuma ya kama wasu a matsayin fursunonin yaki bai gushe ba sai da ya zo garin makka domin roshe ka wannan lokacin ne sai Allah ya hallakar da su sai Allah yake ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana da waɗannan mutanen kafin ya turo shi ma a matsayin manzo da wannan abu ya faru ne kafin Allah ya turo annabi kusan shekara arba'in kafin a turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba yaya ubangijin ka madaukakin sarki yayi da ma'abuta wannan giwa alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin Allah bai sa kaidun su bai kasance abu batacce wanda ba su samu abin da suke so ba kaidin da suka tsara da makircin da suka tsara na su zo su rushe ka'aba sai Allah bai ba su sa'a suka zo suka samu kansu cikin hasara da tabiya ba su samu wannan abin da suka kulle yin aikata shi wa arsala alaihim tayran ababil sai Allah ya turo musu tayran wasu tsuntsaye ababil kungiya daban-daban masu yawa wanda suka fito ta ko ina da ko ina wannan duwatsun wannan tsuntsayen tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifan waɗannan mutanen bi hijara da duwatsu min sijjin daga wata laka ta wuta malamai suka ce kowane tsuntsu ɗaya yana ɗauke da dutse guda uku ya jimke biyu a hannayensa guda a baki shi ya zo a kansu sai ya jefa musu kuma wannan dutsen idan ya faɗo kan mutum zai biyo ta kan shi har ya fita ta bayan shi haka Allah ya musu ta hanyar turo musu da wannan tsuntsayen suka hallakar da su da jifa su da wannan duwatsu faja'alahum sai Allah ya mai da waɗannan kafaran ka asin ma'kul kai ka ce ciyawa ce da aka ci aka raga gasa idan ka kama bisa shi ciyawa ka aje musu suka ci suka raga za su tattaka ta su babbaje ta ko ina a cikin garki to haka Allah ya musu ya karkashe su ya walakanta su kai ka ce sauran ciyawa ce da dabbobi suka ci suka kuce suka bari wannan shine karshen wannan sura mai albarka yanzu kuma za mu shiga kai tsaye a cikin suratul quraish suratul quraish sura ce makiya da take da ayoyi guda hudu mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace li ila fi quraish wannan lamun malamai sun yi ta sabani akan menene ma'anarta a wannan wurin li ila fi quraish saboda sabon quraishawa wasu malamai suka ce an kawo ta ne saboda nuna mamaki yi mamaki game da al'amarin da ya shafi quraishawa akan sabon da suka saba yi imana Allah ya musu ni'ima mai girma ta hanyar kare su daga dukkanin sharri ana kai ma kowa farmaki banda su Allah yana ba su tsaro na musamman yana kare su li'ila fi quraish saboda saban da qurayshawa suka saba yi ila fihim wannan saban nasu wanda rihlatash shita'i was-sayf sukan yi fatauci da bulaguro lokacin sanyi zuwa ƙasar Yaman was-sayf da lokacin zahi zuwa ƙasar Sham domin harkokin kasuwanci da kai kawo sun saba haka suke kuma a cikin yin haka da suke yi Allah na ba su kariya Allah ya tsare su ya mutunta su ya sa ba a tare su akan hanya a musu fashi ko a kai musu farmaki kasancewan mutane ne mazamna garin makka harami mai tsarki ko da an tashi yin tariya ko aka tare wasu tawaga daga cikinsu da an tambaya wa'anga na ina ne sai a ce a mazamna garin makka ne sai mutane su kyale su duba ga tsarkin garin makka to Allah ya musu ni'imar nan yake gwada musu ni'imar da yi a kansu to akan wannan ni'imar da Allah ya muku ya tsare ku ya girmama ku ya ba ku kariya akan fataucin da kuke na neman kuɗi bai sa an kai muku farmaki ba abin da ya kamata ku yi falyabudu rabb hadha albayt to ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin shi ne ɗakin ka'aba wanda ya muku wannan baiwa wanda ya muku wannan ni'ima shi ya kamata a ce kuna kuna bauta masa ba wani wanda yake ba shi ba na gumaka da makamantarsu allazi at'amahum min jo ubangijin da ya ciyar da su daga yunwan da suke wa amanahum min khawf sannan ya amintar da su daga dukkanin tsoro kaga wannan ni'imomi ne masu girma da Allah ke goranta ma ƙurashawan maka ko sun gane su bauta ma Allah shi kaɗai maɗaukin sarki wanda shi kaɗai ke musu wannan ni'ima wanda in ba shi ba babu wanda ke ba su wannan ni'ima ni'ima ta farko a ciyar da su Allah ya sa ƙasa akwai albarka akan kawo abinci daga waje ta ko'ina irin abincin da suke bukata a lokacin da suke bukatar shi sannan kuma Allah ya amintar da su daga jin tsoro kowane gari akan kai farmaki a kai yaƙi can a kashe na kashewa a ribace na ribacewa ban da garin makka Allah ya tsare shi ya sa amintaccen wuri ne da ba wanda zai kai farmaki a wurin don ya yaƙi 'yan garin a cikin ga ina fata mun gane kagana daga cikin ni'imomin da Allah ya musu ma da Allah ya hallaka abraha wanda ya zo ya yaƙi ɗakin ka'aba a wancan mutum a wancan lokacin su musulunta ba ba wai Allah suke bauta ma amma Allah ya kare gidan shi kuma ya kare su daga hallakar da abarha ya zo ya musu ya kashe su gaba ɗaya da ɗakin ka'aba ya rusa shi a ga ni'ima ce ta musamman da Allah yake musu na farko ya kiyaye su daga yunwa ya ba su abin da za su ci na biyu sannan ya amintar da su daga tsoro da tashin hankali sai suratul ma'un wadda suratul ma'un sura ce makkiya da take da ayoyi guda bakwai wadda wannan sura tana tattaunawa ne akan kalubale akan masu ƙaryata hisabi da kuma tashin alkiyama da kuma azaba ta musamman ga masu yin aiki dan a gani ko dan a yaba su da mutanen da suke hana kayan aro wanda ba su kai ba suka kawo ba tare da cewa abinda suka bada aro ba zai tozarta ba ko da jimi Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace ara'aita alladhi yukazzibu biddin ba ni labari dangane da wanda ke ƙaryata addini ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama ce zalika alladhi yad'u al-yatim wannan fa shine wanda ke ije marayi ya canye dukiyarsa ya ha'ince sa ya zalunce sa wanda kaga canye dukiyar marayi da ije shi akan haƙƙin shi ka mamaye komi da komai abu ne wanda yake bai dace ina fatan mun gane kuma al'ada ce ta larabawa a da in dai har za a ba za a raba gado to ba a ba mata gado da su da yara ƙanana wanda hakan ku kaga zalunci ina fatan mun gane shine Allah madaukakin sarki ya zarge shi da wannan mummunar sifa ta biyu bayan ƙaryata ranar sakamako bayan ƙaryata addini da ranar sakamakon sannan bugu da ƙari yana daga cikin masu canye kuɗin marayu mamayewa yake cinye wanda cin kuɗin marayu haramun ne ba ta hanyar da shari'a ta ba da lasisin a can ina fata mun gani shi yasa Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira daga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi annabi ya ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu hallakarwa daga cikin su annabi ya ce da cin dukiyan maraya cin dukiyan maraya suna daga cikin ababe guda bakwai wanda za su hallakar da ma'abuta yin haka cin dukiyan maraya bata dace ba haramun ne kama mai dukiyan marayu ka cinye ta ba tare da haƙƙi ba ina fatan mun gane wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan kuma baya kwadaitarwa akan ciyar da miskin baya badawa kuma baya ce a mutane ku tallafa ma maras shi ku tallafa ma mara ƙarfi daga cikin miskinai mabukata kenan miskini wanda shine wanda baya da abincin da zai wadace shi na shekara misali a gidan shi da zai kula da iyalin shi ko bai yi da kaiwa ba a tallafa mu irinsu domin su kula da rayuwarsu da rayuwar 'ya'yansu fawailul lil musallin bone da azaba su tabbata lil musallin ga wanda yake masallata ne alladhina hum an salatihim sahun wanda su game da sallar su sahuna suna rabkana dangane da sallar su malamai su yi ta kai kawo sun ƙara kansu ilimi akan me ake nihi da sahun a cikin wannan aya rabkanannu suwaye rabkanannu game da sallarsu wanda har azaba Allah za ta tabbata a kansu Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace humul munafiqun abinda ake nihi da sahun a wannan aya sune munafikai yatrukuna as-salata fi sirr ba sa yin sallah a fakaice idan babu mutane in babu kowa tare da su ba sa yin sallah wa yusalluna fil alaniya amma suka yin sallah a fili idan sun ga akwai idan mutane ina fatan mun gane wanda in suna tare da yasu yasu ko kuma inda ba a ganin su sai su ta sha'anin su kalle kallan su ayyukan su ba tare da su yi sallah ba amma da sun ga idan sani da mutanen da idan ba su yi sallah za a ce wani bai yi sallah ba sai su tashi su yi sallah dan abbas ya ce su ne ake nihi dan sahuna masu rabkana game da sallar su imamu mujahid ya ce a'a abinda ake nihi da sahuna su ne at-tarku laha masu barin yin sallah suna yi sai su daina shi imamu qatada shi kuma ya ce ghafiluna ai sahin anha masu rabkana game da sallah la yubali salla am lam yusalli ba ruwansa yayi sallah ko bai yi ba ya ga da wani lokaci ya yi wata ran kuma ya shiga sha'anin gabansa ba zai yi ba imamu mujahid shi ma ce ya tahawanu sukan yi sakaki ba sa kula da sallarsu shi ake ne alladina an salatihim sahun afa ibn dinar da ya kawo daidai wannan aya fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun sai ce alhamdulillahi alladhi qala an salatihim sahun walam ya kulfi salatihim sahur sai ce godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ce dangane da sallarsu masu rabkana ne bai ce cikin sallarsu suke rabkana so da kaga in cikin sallar ne suke rabkana kuma azaba za ta tabbata a gare su abu ne mai wuya ga mutane a ce sun ketare wannan rabkana cikin sallah kam abu ne wanda galibin mutane suna yin shi ka shiga tunanin wani abu wanda ba sallah ba ka shiga tunanin kasuwanci wasu matsalolinka wani abun ma ba za ka fara tuna shi ba sai lokacin da ka kabar ka sallah shi ne mutane ke cewa idan ka aji abu ka rasa inda ka aji shi to kawai tashi ka kabar ka sallah kana kabar ka sallah shi dan zai gama ga inda ka aji wannan abu dan ya shagaltar da kai gaba da wannan sallar da kake kenan kaga sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya ce game da sallar su bai ce cikin sallar su saboda in cikin sallah ne ba wani wanda zai kubuta galibin mutane za su ga cikin hallaka da azaba Allah madaukakin sarki almuhim dai waɗannan ma'anonin duka sana iya shiga karkashin alladina hum an salatihim sahun wanda suke rabkana game da sallolin su ba sa yin su akan lokaci sana ji suna gani ba za su yi sallah ba har lokacin ta ya fita ko kuma ba sa kiyaye sallolin su wataran su yi wataran ba su wataran ma kai su bari ma gaba daya ina fatan mun gane ko kuma sai a ce kawai galibin sallar shi tun daga farkon ta har karshen ta tunani ne bai tsaya an karara komai daga cikin sallar shi bai ma san me yake ba a cikin sallar shi Allah ya mu gane Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace afdalu salati ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr mafi yaunin sallah akan munafikai ita ce sallar lisha da sallar asuba duk wanda ya ga wannan guda biyu suna ba shi wahala a rayuwa to ya bincika shi su ne mafi yaunin sallah akan mutanen da yake munafike ne yana jin wahalar sallar lisha sannan yana jin wahalar sallar asuba da wuya ka ga ya samu sallar lisha cikin jama'a ko ko da wuya ka ga ya samu sallar asuba cikin jama'a baya fitowa sallah ko kuma baya su masallaci tare da mutane walau ya alamuna ma fihim da a ce mutane sun san abin da ke cikin sallolin nan guda biyu na alkhairi kenan la'atauhuma walau habwan da za su zo wurin yin wannan sallar guda biyu ta lisha da asuba ko da ko da jan gindi ne ko da rarrahe walaqad hamamtu annabi yace na himmantu an amura bis salati fatuqam in yi umarnin a tada sallah thumma amuru rijalan sannan in fori wasu mazaje daga cikin mu فيصلي بالناس سبا متاني صلى ثم أنطلق معي برجال سنة انتفي تاردني أكوي مزاجي ومعهم حزم من حطب تارد سوء أكوي كل إتاتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة زوا متانا دباسا على تسلى الجماعة أما سلاتي فأحرق عليهم بيوتهم بالنار أنقونا مسجدا جنس دوتا ونكنون وجبتن تهي سلى الجماعة أما سلاتي هنا فاتم قال baya halatta mutum ya salla gida ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba zai je masallaci ne salla tare da shama imamu tabarani ya fitar da hadisi da abu ya'ala da sanadi mai kyau an abi abdullahi al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutumin da la yatimmu ruku'ahu baya cika ruku'insa cika ruku'i shine gadon bayan ka yi miƙe sak tare da kanka ta yadda baka duke kanka ƙasa ba sannan baka ɗaga shi sama ina fata mun gani ya zamanto kanka bayan ƙeyaka da wuyan ka yi seti da gadon bayan ka sannan hannuwanka ka tabbatar da su akan guwawunka ya zamanto gadon bayan ka bai yi ƙasa ba sannan bai ɗago sama ba idan ya ɗago sama kaga baka cika ruku'i ba in ko ya wuce ƙasa kaga ka wuce iyaka baka tsaya inda ake so a tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumin da baya cika ruku'insa zai dan sunkuya haka kawai wa yanquru fi sujudihi sannan kuma yana caccaki a cikin sujudar shi irin yadda kaza take ciccaka hatsi ko wani abu da ya zaka cak cak cak cak baya tsaya ya nutsu a cikin sujudi shi wa huwa yusalli alhalin mutanen nan yana sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace law mata hadha ala halihi ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dai a ce wanga mutanen ya mutu akan wanga halin nasa to zai mutu ba akan addinin annabi Muhammad ba tsira da amince Allah su tabbata a gare shi kaga illan mutum ya tsaya babu nutsuwa a cikin sallah ya dinga zabara babu tasbihi cikakken da zai sa a ce ya samu nutsuwa babu shi ko wajibi ne a samu nutsuwa a cikin sallah ayyukan sallah gaba daya in kai ruku'i ka nutsu a cikin ruku'in ka samu karamci tasbihi guda uku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sannan ka taso in ka tashi ma ka san ka daidaita miƙe tsaye kowane ƙashin ka ya koma a wurin shi sannan ka nufaci sujudi haka wurin sujada ma ya zamanto gaɓaɓuwanka guda bakwai duk sun taɓa ƙasa goshinka da karan hancinka sannan da hannayenka guda biyu ta yadda za ka fuskantar da yatsotsin hannunka su dibi alƙibla sannan da guwawunka su ma guda biyu sannan da gefen yatsinka su ma na ƙafa guda biyu zamanto ka ɗan ƙwara su haka ta yadda tafin ƙafa kai na dibin baya amma yatsun suna dibin alƙibla shi ma sujudin naka ya kasance kamar haka kare zamanto ka kwanta ka tafi irin kwancin kare kenan kuma kare zamanto ka duke ka game irin zaman kare ko kuma tsuguni na musa ina fata mun gani sai zamanto ka ka yi sujudin ka da mafi kyawun sifa sannan ka tsaya ka nutsu a ciki amma da dama zaka ga mutum yana wasa da sallar shi ya sujudi Allahu akbar wani bi zai yi da kai bushe kasa ko ko yana i da kai shi ya taso bai i da zamna ba kuma ya koma wace irin sallah ce a wannan ai wasa ne da sallah kuma duk wanda ya mutu akan wannan tsarin annabi ya ce to bai mutu ba akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qala sannan manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce mafalu alladhi la yatimmu ruku'uhu wa yanquru fi sujudihi kwatankwacin mutunan da baya cika ruku'in shi sannan yana caccaki a cikin sujudinsa mafalul ja'i' kaman mai jin yunwa ne ya akulu tamrata wa tamratain da zai ci dabino ɗaya ko dabino guda biyu la yughniyani anhu shay'a ba za su wadatar da shi da komai ba kaga mutum na jin tsananin yunwa ka bashi dabino biyu ko ɗaya ɗaya ci zai wadatar da shi daga yunwa da yake ji ba zai wadatar da shi ba haka wannan sallah ta wannan mai sallah ba za ta amfani shi komai ba kenan dole ka tsaya ka yi sallah yadda ake yin sallah sannan wajibinka ne in baka san yadda annabi ya sallah baka je ka tsugunna gaban malami ka ce gwada maka ya annabi ya sallah tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta dai ya zaman to kana yin sallah ka ne kamar yadda annabi ya so a yi ta da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gani ma ina yin sallah ina fatan mun gane ka nutsu a sallah ka kai karatu cikin nutsuwa ka yi dukkan ababen da ake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ake a cikin sallah alladhina hum yura'un wanda suke nuna ayyukansu imana suna yi ne dan a gani ba yi suna yi bane dan Allah in sadaka za yi shi dai nufata shi a gani shi yasa wani bi in ya ga ba jama'a ba mutane baya iya yin alkhairi sai ya kiya mutum ya zo wurin shi da Allah ina neman taimako amma na aihuwa ba da halin yin kasa iyali na ba su da lafiya da makamantansu ina kan fatauci guziri na ya yanke in shi kaɗai ne sai ya hana mishi to inda a ce kuma wannan mutanen ne ya zo a fada su kuma shi ɗin ne ya zo ya maimaita sai kaga ya zabara yana kirga kuɗi yana bashi kaga wannan galibi yana son a ga yana yi ne ba wai yana yi bane dan Allah dan aikin da zaka yi dan Allah ka fi son ba a san kayi shi ba ma sama da a san kayi shi in ko an san kayan shi zaman to kai dai niyyarka ka bada ne dan Allah dan neman kusancin Allah dan neman yarda Allah ba wai dan ayabe ka dan duk wanda yayi aiki dan wani ba dan Allah ba to bai da sakamako ko guda a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ke cewa ana aghna shuraka'i an shirk ni mawadaci ne akan abokanan tarayyan da za a hada ni da su faman asharaka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki da ake neman lahira da shi ashraka fihi ma ya ghairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkahu sai in bar shi da shirkar da yi ya je wurin waɗancan su bashi lada gobe alkiyama za a ce izhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je wurin waɗannan mutanen da kuke yin aiki dan su gani dan ku birge su dan su yaba ku a gobe alkiyama sai ce ku tafi wurin su ku ga za ku za su ba ku sakamakon aikin da kuka aikata kaga shi wanda ke yin aiki dan riya ya tabi yayi asara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabban shi akhwafu ma akhafu alaikum ashirku al-asghar mafi tsoron abinda nake ji muku tsoron shi shine karamar shirka aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kake nufi da karamar shirka annabi yace ar-riya yi dan a gani kai aikin da ake neman lahira da shi da mutane su yabe ka kai aiki ka jiyar dan kawai mutane su san kai sai fa mutanen da za yi dan ya koya ma mutane ina fata mun gane mutum ne ya so su suna sallah ba su da kyau sun kammala yana jin tsoron ya ce musu sallar ku ba ta yabe ga musu sai tsaya kabbarta sallah ya dinga yanta da sufa mai kyau dan su gani su koyi da shi kenan nan karantarwa ce ba wai dan su yaba shi ina fata mun gane ko ko mutanen da aka zo neman taimako ana so a ciyar fi sabilillah ana so a taimaka fi sabilillah sai ya kasance duk masu zama a wurin sun fi shi hali da wadata ma wataƙila sai ga kowa ya shiru sai ya tashi ya fara badawa dan a tunanin shi idan ya bada hakan zai sa sauran su ma su bada to kaga wannan ma ba za a ce yayi dan a gari ba yayi ne da nihin ayi koyi da shi wanda babu laifi bane ga wannan ana son idan aka nemi aikin alkhairi ka gaggauta yi dan duk wanda yayi bayan ka za a baka ladan ka za a baka ladan wanda suka bada a bayan ka saboda kai ka fara bada ina fatan mun gane amma kar ka yi aiki dan a gani ko ko ka rika shiryar da mutane aikin ka ko ko mutum misali yana cikin sallah yayi raka'a ɗaya ta farko shi kadai ne kawai sai abokan suka zo neman shi aka ce ga yana yana sallah ku tsaya ku jira shi kasancewar ya ga suna nan kawai sai dinga canza sauti yana murya yana Allah kawai don ya birge su su gane cewa shi maye ne ya iya karatu kaga wannan yayi asara kenan eh ko da ka ji hakan ya zo maka a cikin zuciya kai kokarin tsarkake zuciyarka ka kori wannan abu ina fata mun gane kar ka bari ka ci gaba cikin haka shedan ya rika fanka ma ka kasa arshe kai asara baka da lada ko guda wannan Allah ya shi mutar sannan Allah ya ce wa yamna'una al-ma'un bayan suna nuna sallar su ba su dan Allah sannan wa yamna'una al-ma'un suna hana kayan aro ba su bada kayan aro makwabci ne yazo ba ni felu bai bada diga ya ko ya hana ya cikar aba kowa burwaita ma ba a badawa akwai mutanen da ke haka ba su bada kayan aro tare da cewa wanda zaka ba ba wai zai badda bane zai yi amfani ne mai domaka ana cikin bukata matsala adda kwai gishiri muke so da makamantan sai ya hana wani wuta ma wallahi dai hura ta sha in gausu yake bada cikau bai bada akwai su goba ko su cikin mutane to hana kayan aro da wannan sufa bai halatta ba ya kamata abin da yake na aro ne da aka saba a rayu da gobe aka zo aro sai ka arama mutane bale ma ka san wanda zaka ba aran ba mutum bane mai tozarta kaya yana kula baya sakaci game da dukiyar mutane in ya kammala yakan kawo ina fatan mun gane kuma in ya bata abin yakan sanar da kai ko sai ya gyara kafin ya zo ya gaya maka sanai ce abin da na ara ai ya samu matsala kuma sannan na gyara shi kafin kawo maka ina fatan mun gane kenan za a iya ba su harun abin hawa moto ne mota ce da makamantansu don ya je bukatu in bukata sun kama kuma kai ma mai aro kar ya zama to kana yin aron ba dan bukata ba kawai dan moriya akwai aro dan bukata irin yanzu la kaddara Allah mahaifinka baya da lafiya matarka ta zo aiwa da makamantan su wani araman abin hawan kan shi in kai iyali in kai mahaifiya ta likita amma ba wai kawai araman mota ka ba in je biki ko in je sabga in ka ba shi ka kyauta amma in ka hana mishi ba darura ba ce ba wannan ina fatan mun gani eh amma in ka ba shi je wani sabga haka dai ka kyauta in ka san mutum mai kulawa ne balle in sabga babu hayaniya a cikin ta wanda yana da wahala a samu sabga da babu hayaniya a cikin ta ina fatan mun gani ya irin sa aggai da wani wane ne za a je a ta wasa da motoci na alfari a dubgo maka yan mata cikin motar a ga wannan dubbe dace ko ko in ya shiga shira da kartin mai warkin shi da kili SBS ya danna maka ya ta da miza irin yadda ke so cikin motar to ka ga wannan sai ka hana mishi saboda saman Allah zai ko makwabcin ka ne yana da daren suna ko na bai ce wani ara mana wuta za mu yi dan wanga kahin safe sai ka hana mishi saboda saman Allah zai dan ka taimaka mashi kamar ka taimaka mashi mi cikin saba ma Allah ne to amma kayan aro dai wanda basu kai suka kawo ba irin wanda kuma aka saba a rayu da gobe bai dace mutum ya zo neman aron su ba ka hana mishi wanda yake ka bashi in ya gama amfani da shi shi kuma ya maida shi kuma wanda za a za a ba wannan abin kai ya tozarta shi an baka aron fer na kuran ko na hannuwan wanda ake amfani da gawayi da shi dan ka goge kayanka sai ka je kai sakaki ka da kayan mutane ka aji bisa bango ka aji bisa gidan tantabarai da makamantansu ba kula barawa zuwa sace kaga sai ka biya kai mutane amma idan ka sa cikin daki ka kulle ka adana sai aka zo aka fasa aka doke kaga ba za ka biya ba saboda me kai da kanka ba kai sakaki wurin adana kayan mutane amma wanda zai yi sakaki ya aje kayan mutane a walakance wani zai doke karshe sai ya biya saboda ya sakaki wurin aje wannan shine karshen wannan sura za mu shiga a cikin suratul kautsar suratul kautsar sura ce madaniya da take da ayoyi guda uku mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin anas dan malik kala ya ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yomin baina azhuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana yana tsakankanin id aghfa ighfa'a sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan kwana ko kuma gengedi wani dan gengedi kada thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa yana mimilmishi faƙunna ma abhakaka ya rasulallah sai muka ce mai ke sa ka dariya ya ma'aikin Allah ƙala sai manzala salasa ya ce da su unzilat alayya anifan sura yanzu nan ba da juma'a ba an sabkan mini da sura faƙara a bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar thumma qala sanna annabi ya ce da su atadruna mal kauthar shin kun kun san me ake ce mu alkautsar fa kunna Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzo sune mafi sanin me ake ce mu alkautsar bi ma'ana bamu sani ba sanar da mu ya manzo Allah qala sai annabi ce da su innahu nahrun lalle alkautsar kinnan nahrun wani kogi ne na ruwa wani kogi ne na ruwa wa aniyatuhu ko wa adanihi rabbi azza wa jalla wanda Allah maɗaukakin sarki ya mana alkawalinsa alaihi khairun kathir akan wannan ruwa akwai alkhairi mai yawa wa huwa haudun wannan tabkin taridu alaihi ummati yawm alqiyama anan al'ummata za su zo su sharuwar tashin alqiyama aniyatuhu adadun nujum kwaf kwaf ko modaye da za a sha ruwan wannan tabkin adadin kwafofin adadin tauraron sama fayuqtalaju al'abdu minhum sai ga shi ana kore wasu wasu bayu daga wannan sai ga ana kore su annabi sai ga ana kore wasu a wannan lokacin ana hana su shan wannan ruwa fa aqulu sai in dinga cewa ni annabi rabbi ya ubangijina innahu min ummati wannan da ake korawa yana daga cikin al'ummata fa yaqulu sai a ce da annabi ma tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira bayan ka ba daga baya sun canza yan bid'a yasa ‘yan bida na daga cikin illa su gobe alkiyama za a kore su daga shan ruwan alkausara ba za su sha su ba Allah ke shi mai kare ba bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki ce inna a'tayna kalkautar lalle musu Allah madaukakin sarki mu muka baka alkausar tabki na alkausar fa salli li rabbika wanha da haka kai sallah dan ubangijinka madaukakin sarki wanhar ka yanke abin yankanka dan Allah madaukakin sarki idan za ka nasuki ka yi don Allah ka yanke abin yanka ka ra'idi sallalle kenan don Allah maɗaukakin sarki inna shani aka huwal abtar lalle masu fushi da kai suna kyashinka suna kyamaka huwal abtar su ne masu yankakkun baya ba kai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafirai sun dinga gora ma manzan Allah a wancan lokacin duba ga cewa duk ƴaƴan da ya aihuwa mutuwa suke saboda ‘ya'yan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam galibin su mutuwa suka sai kaɗan suka rayu daga cikinsu, ina fata mun gane, to da suka ga ‘ya'yan shi na mutuwa kafarai sai sun da dinga gora wa manzo Allah sallallahu Alaihi suna ce mai yankakken baya, wanda ƙarshe dai idan ya mutu ba zai bar wani tarihi daga baya wanda za a ambace shi da shi ba ina fatan mun gane kamar yanzu yadda mutane ke cewa gobaro ko baya da baya baya da kowa wanda ana sa ran an ganshi a tana shi in ya mutu in ya mutu ya tafi kenan haka suke goranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce a'a ba yadda suke faɗa bane ba masu kiyayya da kai suna nuna maka kiyayya su ne masu yankakkun baya wanda in sun mutu sun tafi kenan amma kai kam kana da cikakken tarihi kana da cikakken baya da za a dinga ambatan kai zuwa tashin alkaya shine inna shani aka huwal abtar wannan shine karshen suratul kautsar sai suratul kafirun suratul kafiruna sura ce makkiya da take da ayoyi guda shida mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an Anas an Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga Anas daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man qara'a qul ya ayyuhal kafirun duk wanda ya karanta qul ya ayyuhal kafirun udilat lahu bi rubu'il qur'an za a lissafa masa kamar ya karanta kaso hudun alqur'ani ina fatan mun gani idan kaga falalar karanta suratul kafirun kamar mutum ya kasa ƙur'ani kaso hudu ne ya sabke kaso guda kamar yanzu nawa kenan eh sha biyar so da ƙur'ani hizm nawa ne sattin ne in ka karanta kul ya alul kafirun kana da ladan wanda ya karanta hizb sha biyar ina fata mun gane ko kama da haka wa man qara'a qul huwallahu ahad duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad udilat lahu bi thuluthil qur'an za a lissafa mushi da ita kamar ya karanta kaso ɗayan ukun alƙur'ani hizib nawa kenan eh a raba ƙur'ani uku eh ashirin kenan ko tunda hizib sattin ne ko ba haka ba za a bashi kamar ya kasanta ya karanta kaso ɗayan ukun alƙur'ani kenan kama kwatankwacin hizib ashirin kenan bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace kul ya ayyuhal kafirun kul ya kai annabi Muhammad kace da su ya ayyuhal kafirun ya ku taran kafirai la a'budu ma ta'budun bazan bauta ma ma ta'buduna ba abinda kuke bauta wala antum abiduna ma a'bud haka kuma ba za ku bauta ma abinda nake bauta ma wala ana abidun ma abattum haka ni ma ba zan kasance mai bauta abinda kuke bauta ba wala antum abiduna ma a'bud haka kuma ba za ku za ku kasance masu bauta abinda nake bauta ma ba lakum dinukum waliy din addinin ku daban ni ma addini na daban kuna da addinin ku daban ni ma ina da addini na daban addinin ku shine shirka da kafirce mu Allah da bautar gumaka ni kuma addini na shine bautar Allah shi kadai madaukakin sarki wanda baya da abokin tarayya cikin sufofin shi cikin zatin shi a wurin bautar shi subhanahu wataala malamai sun ce sanadiyar sabka wannan sura shine kafaran makka ne sun yi sun yi ba hanyar da basu bi ba dan annabi ya daina wa'azi yana suka allolinsu yana aibata musu gumakansu sun ba hanyar tara mishi kuɗi sun bi kaza duk dai basu ci nasara ba ƙarshe sai suka ce to yanzu abin da muke so da kai guda ne wanga lokacin mu bauta ma ka tare da kai kai ma wani juyin sai ka zo ka bauta ma mu tare da mu kaga idan bauta Allahn naka shine gaskiya kaga mu mun shafa daga ciki in kuma bauta Allah mu shine gaskiya kai ma ka taba daga ciki araba kenan shine sai Allah ya ce ka ce musu kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun har zuwa lakum dinukum waliyati wannan shine karshen wannan sura sai suratul nasr suratul nasr sura ce madaniya da take da ayoyi guda uku mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan tallafi da agaji ya zo daga Allah madaukakin sarki wal fath da budi daban-daban wannan ana nufin taimako da tallafi da ke zuma manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi Allah zai bashi nasara akan abokanan adawashi zai ba shi nasara addinin shi zamantun shi ne maɗaukaki a kan dukkanin addinai zai ba shi nasara ta yadda zai buɗe mishi garuruwa daban-daban ya zamanto ƙalƙashin jagorancin musulunci suke sannan zai ba shi buɗi na hanyar buɗe mishi garin makka ya zamanto garin makka yana ƙalƙashin musulmi da musulunci su suke zartarwa ƙalƙashin shi milki da jagoranci nasu idan wannan buɗin ya zo Allah ya maka wannan fatahi wa ra'aitan nasa yadkhulun kuma kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan jama'u bayan jama'u kungiya bayan kungiya tawaga bayan tawaga to a wannan lokacin fasabbih bihamdi rabbika tsarkake sunan ubangijinka ka mishi godiya wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance tawwaban mai yawan karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba masa ga duk wanda ya nemi Allah ya yafe masa Allah mai yawan karɓar tuba ne wannan sura mai girma malamai suka ce ma'anarta shine kamar tana sanar da annabi ne komai ya kammala komai ya cika abin nema an samu to ka shirya zaka bar duniya ina fata mun gane za ka je ka haɗu da Ubangijinka lokacin tafiyarka ya matso, lokacin barin rayuwarka ya zo, lokacin ka je mala'ul a'ala ya yi, don haka ka yawa ta yawan tasbihi, ka yawaita yawan ibada domin neman kusancin Ubangijinka. Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas, kala ya ce, Kana Umar, Umar ya kasance yudkhilini ma a bada, yakan shigar da ni a taro tare da dattijawan da suka halarci badar manyan mutane ta fuskar shekaru ni kuma a wannan lokacin ina da ƙananan shekaru faka anna ba'dahum wajada fi nafsihi to sai zamanto wasu shashi daga cikin su sun samu damuwa a zuciyarsu kasancewa ni ina da ƙarar ƙananan shekaru kuma idan aka gayyaci taron tattaunawa kuma kamantansu za a zo da ni a cikin taron to ba su ji daɗin abin da Umar ke musu ba ta hanyar kiro Abdullahi dan Abbas ai zama tare da shi alhalin yana da ƙananan shekaru faƙala sai ya ce lima tudkhilu haza ma'ana walana abna'un mithlu sai suka ce ma Umar dan me kake shigo mana da wannan yaron karami tare da mu tare da cewa muna da yara ƙanana kwatan kwacin shi ta fuskar shekaru me yasa kake tara mu da shi faqala Umar sai Umar ya ce innahu mimman qad alimtu shi da ɗan abbas yana daga cikin mutane da ku riga kun san shi bi ma'ana jinin manzan Allah ne ku riga kun san shi shi yasa nake shigowa da shi fada'ahum zata yau wata rana sai ya kiro lattijawan gari ya kiro su dan tattauna fa adkhalahu ma'ahum sai ya shigar da ɗan abbas tare da su har yanzu falamma ra'aitu annahu da'ani dan abbas ya ce ko da naga umar ya kire ni inji abdullahi dan abbas fihim cikin taron yauma idin a wannan rana ya ce sai na san cewa yana so ya nuna musu matsayina ne saboda shi ya sani bai mana Allah ya ba Abdullahi dan Abbas fahimta da hangen nesa da ilimi tun yana da ƙananan shekaru faƙala sai ya ce ma ta kuluna fi ƙaulillahi azza wa jal da Umar ya tara tawagar lattijawa manyan garin sai ya kiro dan Abbas yana karimi daga cikinsu sai ya ce me kuke gani me kuke cewa dangane da ma'anan wannan sura faɗa Allah maɗaukin sarki da ya ce idza jaa nasrullahi wal fath fa qala ba'dhum sai wasu shashi suka ce daga cikin latijawa amarana an nahmudallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina abun nihi da wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya fore mu ne idan ya ba mu nasara kuma ya mana buɗi mu gode masa sannan mu nemi gafararsa wa sakata ba'dhum falam yaqul shay'a wasu shashan littizawun suka yi shiru ba su ce komai ba fa qala li sai umar yace ma abdullahi dan abbas akadhalika taqulu ya ibn al-abbas ya ibn abbas haka kai ma kake fada ya kai dan abbas irin yadda dattiza suke fada haka kai ma ka fahimci wannan aya ko wannan sura fa qultu la sai abdullahi dan abbas yace a a ni ban mata fahimta ba irin yadda suka fahimce ta fa qala sai umar yace da abdullahi dan abbas ma taqul to me kake ce menene kake ga ma'anan wannan sura fa qultu sai dan abbas yace sai nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'lamahu lahu ya ce wannan sura ajalin annabi ne Allah ke sanar da shi kala sai umar ya ce idha jaa nasrullahi wal fatah kadhalika alamatu ajlika ajalika lalle kam idza jaa nasrullahi wal fatah haka ne alama ce ta ajalin manzon Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba faqala umar dan khattab sai umar dan khattab yace la a'lamu minha illa ma taqul wallahi ni ma ba abinda na fahimta cikin wannan sura sai abinda kai ma kace fahimtar ka da tawa iri ɗaya ce ni ma ina ga wannan sura kamar ana shelanta mu annabi ne lokacin tafiyar ka yi dan haka ka yawaita godiya ga ubangijinka ka yawaita istighfari saboda ajalin ka yasu ina fatan mun gane Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabut tafsir daga Masruq an Aisha daga Aisha Allah yarda da ita qalat tace ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi lil fatah illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa hamdika allahumma ighfirli tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah ba bayan an sabkan mashi da idza jaa nasrullahi lil fatah sai dai yana fada a cikin wannan sallar tashi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kenan yana fasarta abinda ayat ta kumsa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sannan imam al-bukhari ya fita da hadisi a cikin kitabut tafsir daga aisha har yau Allah ya rada ita game da abin da ya shafi wannan ayoyi na cikin suratul nasr qalat aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutunci Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance yukfiru an yaqula fi ruku'ihi yana yawaita faɗa a cikin ruku'insa wa sujudihi da sujudinsa subhanaka allahumma rabbina wa bihamdika allahumma ighfirli ya ta'awwalu alquran tace yana fasarta alqurani mai girma wannan shine karshe wannan sura suratul nasr zamu shiga a cikin suratul masad suratul masad sura ce makkiya da ke da ayoyi guda biyar mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة قب في جيدها حبل من مسد ba bismillahir rahmanir rahim Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tab ya tabi yayi asara ya halaka yada abi lahab hannayen abi lahab wa tabba wa tabba nan bada labari ne akan cewa an karbi wannan addu'a tabbat ya halaka ya tabi yayi asara malamai suka iya sabkan wannan sura shine wata rana manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi kamar yadda Imam al-Bukhari da Imam Muslim an-Nasa'i suka fitar da hadisi daga Sa'id bin Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhu daga Allah Abdullah dan Abbas Allah ya rada su college lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da wannan aya ta sabkon mu manzon Allah shine wa anzir ashiratakal aqrabin ya kai ma ka bi tirataka danginka al-aqrabina mafi kusanci ta fuskar jini da Allah sanin aya سعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا سي النبي هودوس صفا فجعل ينادي يدنغ يكوا ينشوى يا بني عدي يا كو آئن عدي لبطون قريش yana kiran cikunan ƙurayshawa dangin ƙurayshawa wanda yake duka sun fito ciki guda yana kiransu da sunayensu da sunayen kakanninsu hatta ijtama'u sai da suka haɗu gaba ɗaya wurin manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو sai ya kasance ma wannan idan bai da damar ya je ya ji me ke faruwa sai ya tura dan aike ya je ya ce je ka ji me annabi ke so ya faɗa je ka ji me yake so ya gai faja'a abu lahab sai ga abu lahab ya zo wa quraishun da kabila quraishawa duk sun halarto fa qala sai annabi ya ce da su ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu turidu an taghira alaykum antum musaddiqi ku bani labari yanzu da zan ce muku bayan wannan dutsen ga dakaru nan za su kawo muku farmaki na makiya ga mayaka nan za su kawo muku farmaki shin za ku gaskata ne qalu na'am suka ce eh za mu gaskata ka ma jarabna alayka illa sidqa da dai bamu taba sanin ka ba sai da fadin gaskiya bamu san ka da ƙarya ba dan haka da zaka ce mana ga dakarun yaki nan bayan wannan dutsen sun dirka ko za su kafar miki za mu ce gaskiya kake fa qala sai annabi ya ce da su to in dai kun yarda kan haka ne inni nadhiru lakum bayna yaday azabin shadid to ne kan mai gargadin ku ne saboda azaba mai tsanani da za ta so ni bi ma'ana annabi ne Allah ya turo ni zuwa gare ku in gargade ku har in ba ku bar kafirci ba ku mutu akan kafirci za ku haɗu da azaba mai tsananin gaske faqala abu lahab sai abu lahab ya ce tabban laka bi ma'ana ka halaka ka taɓe dukkan wannan yinin alihada jama'atana saboda wannan zancen ne ka tara mu mu mun aza wani abu ne ma mai muhimmanci ka tara mu da wannan magana ka halaka ka tabi kai asara fa nazalat sai wannan sura ta sabko tabbati yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sai sala naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad tabbati yada abi lahabin wa tab sun tabi hannayen abu lahab ya yi asara ya hallaka wa tabba tabbat ya hallaka addu'an nan ta karɓo a kansa zai mutu akan kafirci kuma Allah zai sanya shi wuta ya kaskanta shi ya kona shi ma aghna anhu maluhu wa ma kasa abinda ya tara na dukiya da 'ya'ya da riba da ya samu ta fuskar kasuwanci ba za su wadace shi da komai ba gaban Allah sai ya sula naran za ta lahab da sannan zai shiga wuta za ta lahabin ma'abuciyar kunnuwa da ruwa da ce, wa mura'atuhu da shi da matashi, matashi ma ummu jamil tana ɗaya daga cikin matayen da suke cutar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Abu Lahab ya cutar da shi, ita ma ta cutar da shi. Hammalat al-Hafaf wannan matar tashi da take ɗauko itace da ƙayayuwa ta zo ta aje daidai hanyar da annabi yake bi don ya taka ya samu illa ya ji ciwo. Fi jidiha lalle a wuyanta ma habulun min masad akwai wata igiya min masad ta kaba a rataye a wuyanta wannan igiyar da take zuwa ta kullo itace da kaya da komai ta zo ta aji wurin gidan manzo Allah dan in ya fito ya taka ya ciwo wasu malamai suka ce fiji da habulun min masad a wuyanta gobe alkiyama a cikin wuta akwai wata sarka ta karfi da za a azabtar da ita a cikin wuta sakamakon munin aikin da take ma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan shine ƙarshen wannan sura sai suratul ikhlas suratul ikhlas sura ce makkiya da take da ayoyi guda hudu mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بام بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول النبي كجام الأمة الله أحد الله شي كأي يكي مدوكا كنسك شي كأي يكي أتكين ذاتنسا shi kaɗai yake a cikin ayyukansa shi kaɗai yake a cikin sufofinsa shi kaɗai yake a cikin bautarsa baya da abokin tarayya ko ɗaya daga cikin halittinsa Allahu samad Allah ne abin nufi da bukata shi kadai ke biya mu bayu bukata wani bai iya biya mu bayu bukata ba sai Allah shi kadai madaukakin sarki lam yalid Allah bai aifa ba wa lam yulad sannan ba aife sa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan baya da wani ɗaya daga cikin halittunsa wanda ke kama da shi subhanahu wataala sai suratul falaq suratul falaq sura ce madaniya da take da ayoyi guda biyar mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد bayan bismillah Allah ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq kul kace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsare bi rabbil falaq da ubangijin da ke wayewar sahiya da ubangijin da ke fito da hasken safiya min sharri ma khalaq ko kuma falaq ya kasance ubangijin da ya halittu gaba daya dan yana iya doka budewar safiya kuma yakan iya dokan ma'ana halittu na Allah madaukin sarki da ya halicce su min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah daga sharrin abin da ya halitta daga cikin ababen da suke da sharri wa min sharri ghasikan idza waqab sannan ina neman tsarin ubangiji madaukakin sarki mahaliccin komi da kowa daga ya tsare ni daga duhu idan yayi duhu ko daga dare idan yayi duhu sosai dan ghasikan shine dare waqab idan yayi tsananin duhu wa min sharri nafathati fil uqad sannan ina neman Allah madaukakin sarki ya tsare daga sharrin annafathati fil uqad masu yin busa a cikin kulli masu yin busa a cikin kulli sune matsawa da yan bori da bokai dan sune idan za su yi tsafi sai su samu abin da za su yi tsafi da shi suna kullewa suna yin tofi a ciki suna yin busa a ciki galibin masu yin haka mata ne duk da haka ana samun maza matsawa yan bori da makamantansu masu yin busa a cikin kulli idan za a yi kulli sai a gayi abinda ake so a yi da wani wani kaza da kaza ya same shi kasuwancin nan nashi ya lalace matar da yake so ya aura Allah ya lalata da makamantan sai a yi busa a daure a wannan sai a je a binne ko abin a yi abin da ke kama da shi daga cikin ababen da ƴan tsahi suke yi domin su cutar da wani ko su cutar da wani wa min sharri hasidin idza hasad sannan Allah ka kare daga sharrin alhasid sharrin hasidin mahassadi idza hasada idan yayi hasada ka san mai hasada shi ma yana da sharrin da suke idan ya ganka Allah ya maka wata ni'ima da baiwa ta al'amuran rayuwar duniya wasu ma har rayuwar lahira sai ka ga yana maka hasada yana kyashin ka yana damuwa yana fata ina ma da abin nan da ka samu ya lalace ko da ko shi bai samu wannan abu mota ce gare ka sai dinga maka hasada ina ma da a ce ta jiwe da shi ina ma da a ce ta kama da wuta ina ma da a ce yi asarar ta ina fata mun gane gani yayi mutum ne kai ka lazumci sallah da kiyaye addini kullun kana masallaci kana nafila akan haka sai kullu adawa da kai yana jin haushin kai yana hasada ka ina ma da kawar alka tsantaka buwat kudu shi kana ta kana rawa kana iskanci ina ma da a ce ka lalace ka daidaice diyan wance ga sanan ko diyan wani ga sanan tabarakallah karatun qur'ani da komi da komi sai yana jin haushi yana ganin ina ma da a ce su zan yan iskan unguwa wanda zai rikata da hankali sana sace sace kaga sharrin dan hasada kenan baya maka fata alheri ko da yaushe so yake ga ka tozarta ka walakanta a cikin al'amuran duniya wasu ma har al'amuran lahira Allah ya shi da hasada mai hasada shi yasa hasada mai hasada in yana da kambun baka to sai kaga abin naka ya samu illa abin naka ya lalace al'amuran ka sun zai sun baci duba ga mai kambun bakan nan idan an yana da kambun baka ga hasada tare da shi abin nan da ya samu ido zai samu illa wannan kuma da izinin Allah da yarda shi in ya so faruwan haka shi yasa ake so ka lazumci yin askar na safiya da yammaci da neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada yayin da yake ya aikata hasada wannan shine ko wa min sharri hasidin idza hasad wannan shine karshen wannan sura sannan zamu shiga a cikin suratul nas suratul nas sura ce madaniya da take da ayoyi guda shida mi Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس باب بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكين sarki ce kul kace musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane kaga neman tsari ana yin shi ne da wanda ya iya tsarewa shine Allah madaukakin sarki saboda neman tsari ya iya kasuwa kashi biyu neman tsari a cikin irin ababen da babu wanda ya iya tsare ka cikin wannan abin sai Allah to neman tsari cikin irin wannan abin wurin wani wanda ba Allah ba shirka ne kuma kafirce ina fata mun gane Allah shi kaɗai zai iya baka lafiya ya tsare ka daga cuta ko to ka nemi wani ya baka lafiya ya tsare ka daga cuta wurin wani wanda ba Allah ba kafirci ne ko ma wane ne sawan annabi ne daga cikin annaba ko mala'ika daga cikin mala'iku ko wani daga cikin bayin Allah waliyi ko sali ko makamantan haka saboda neman tsari cikin irin ababen da babu wanda ya iya yin tsari da su sai Allah neman tsoron Allah kafirci amma neman tsari cikin irin ababen da Allah ya hore ma wani ya iya to neman tsari a wannan lokacin ba laifi bane wani ne zai maka ta'addanci zai tare ka wani mafaɗaci ko makamanta ka sai ka nemi tsarin shi da wani da Allah kare ni daga sharrin wani hana shi yana so ya mana fitana da izgiri tare shi kaga wannan zai iya tare shi zai iya kare ka daga sharrin shi to irin neman kariya da tsari wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da wannan da ka nemi tsarin sa ya iya ba laifi bane halal ne in kai ba kai laifi ba amma neman tsari wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin da ababen da babu wanda ya tsara mutum da su sai Allah wurin neman shi wurin shi shirka ne da kafirci ina fata mun gane ko ko neman tsarin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da ya iya tsare ka game da su sai dai bayana shirka ne ina fata mun gane wani abu ya tare ka wani maki ya tare ka ka samu kanka cikin tashin hankali da damuwa sai ka kira ka rika kiran wani shehu ko wani annabi ko wani wanda baya nan tare da kai wannan kafirci ne dan me ba za ka kira Allah ba da ke ganin ka yana jinka kuma ya iya baka kariya faɗaka cewa ya shehu ko ya annabi ko kaza ba ni kariya game da wannan abin da kake jin tsoro alhalin wannan shehun da annabin ba sa wurin ba sa kusa da kai kamar kana kudurta cewa suna nan suna jinka suna ganin ka kuma za ka iya kare su za su iya kare ka ka kamanta su da wa da Allah madaukakin sarki wannan kafirci ne wannan shirka ne qul a'udhu ka ce musu ya kai manzon Allah ina neman tsare bi rabbin nas da ubangijin mutane malikin nas mai mallakan mutane gaba daya ilahin nas ubangijin mutane gaba ɗaya min sharril waswasil khannas ina neman tsarin Allah daga sharrin alwaswas mai yin waswasi alkhannas boyayye wanda ba a gani shi shine shedan kenan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ke yin waswasi da kai kawo yana zayyana ma mutum ababan da ba su so a cikin zuciyar shi fi sudurin nas a cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas sannan Allah ina neman tsarin ka daga sharrin jinnati sune aljanu wan nas da mutane masu sharri kenan ina ga mun zo ƙarshen wannan wurin kenan da dama tafsirin mun faro shi ne tun daga suratul kahf ga shi Allah ya kawo mu ƙarshen suratul nas muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sa abin da muka faɗa daidai duka akan sakamako ne kuskure da makamantan su wanda a iya samu Allah ya yafe mana ya mana afuwa gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana duk wani mai bukata Allah ka fi sanin kowa bukatar shi ta alkhairi Allah ka biya masa da wani wanda ke jin wani abin da yake ba shi tsoro ko ya shiga mashi gaba ya hana shi walwala da samun abin da yake so Allah ka kare shi daga wannan abu marasa lafiya ya Allah duk inda suke ka ba su lafiya na gida da likita da na kan hanya ka warkar da su ya Allah mu kuma ka kare mu daga cututtukan zamani ƴaƴan mu Allah ka tsare mana su akan tarbiyya ta gari ka raba su da lalacewa a cikin gari ya Allah masu karantarwar mu ka ba su dama da ta karantar da 'ya'yanmu su kuma 'ya'yan namu ka ba su fahimta abin da ake karantar da su ya Allah 'yan kasuwanmu masu tashi dare da rana suna neman halaliyarsu ka tallafa musu ka taimake su sannan ka faranta musu zuciyarsu ta hanyar ba su damar yin aikin alkhairi da abin da suka samu na dukiya wanda ba su da Allah ya ba su wanda suka riga mu gidan gaskiya ƴan uwanmu musulmi Allah ka ji kansu ka gafarta musu ka haskaka makwantayyansu iyayenmu ne ƴan uwanmu ne makwabtanmu ne abokananmu ne wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka yafe musu ka gafarta musu mu kuma ta mu ta zo ko nan da dadewa ko nan kusa in ta mu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka rahamce mu yadda ka rahamce wanda suka gabace mu Allah ka biya mana bukatocin mu subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم